بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايا هكا wannan safiya ta juma'a 16 ga watan sha'ban hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara ta 1441 wanda ya daidai da goma ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa da maryam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na bakwai a cikin wannan littafi mai suna kitabu zuhudi na ali ibn al-husayn da ya rubuta domin gargadi a kan rayuwar duniya wanda mun tsaya wani harafi muka tsaya da shansa yawa mun tsaya harfin nuni shafi na goma sha tara yau za mu tashi harfin swadi harafi mai karewa da swadun yake cewa alaika minal umuri bima yu'addi ila silkin nizami ma'al khawasi umirta minal ulumi bima sayahdi ila subuli salamati wal khalasi وما ترجو النجاة به وشيكا إذا ما يسقى إذا ما يسقى من ذوب الرصاص وخذ بالحق كي تجد كي تجد الجواب وخذ بالحق كي وخذ بالحق كي تجد الجواب وفوزا يوم يؤخذ بالنواصي وليس ينال عفو الله إلا بإتمام الفرائض والقصاص ولست تنال فضل الله إلا بتطهير النفوس من المعاصي وإن تشدد يدا بالأمر تفلح وإلا لا فما لك من صياصي وإن تكثر من الخيرات تنجو وإن تعدل فما لك من مناصي وبر الوالدين بكل رفق وجو وجود بالطعام وبالقماص وإصلاح الأمور وقول صدق ونصح للأداني والأقاصي بل عليك إنا هورنك كالزنشي من الأمور لكتكين الأمر بما يؤدي da abin da yake kai ka ila silkin nizami zuwa ga zubi ko zuwa ga shigar annizami tsari ma'al khawas tare da zababbun bayin Allah subhanahu wa ta'ala wato ina umurta ka kalizanci aikata al'amuran da za su kai ka zuwa ga ila silki shine shiga zuwa ga shiga annizamin tsarin da yake ma'al khawasi zai haɗa ka tare da zaɓaɓɓun bayi su ne ibadun rahman masu halaye na gari amma duk wani aiki da za a ce zai kai ka zuwa ga shiga tsarin mutanen banza kafirai ko mushirikai ko fasikai to karbu da wannan aiki domin duk wanda ya aikin kwarai to kaga Allah ta'ala zai hada shi a cikin sahu a cikin zubi a cikin tsari a cikin nizami na alkhawas zaɓaɓɓun bayu waɗanda Allah ya zaɓa yake so haka kuma duk wanda ya kasance yana mugun aiki yana ta'addanci to Allah ta'ala zai hada shi a cikin sahu da tsari irin masu wannan aikin to shi yasa yace alayka min al-umuri ina umurtaka kalizimci ay ilzam kalizimci al'amurra bima yu'addi waɗanda su suna kai ka ila silki zuwa ga shiga annizamin tsarin ma alkhawasi zababbun bayi ta yadda kai ma za a kira ka zababbe wato mutumin kwarai su ne almuqarrabuna makusanta ga Allah madaukakin sarki umirta an umarce ka min al'ulumi daga neman ilmomi bai matsa ya haɗi ilimin da yake zai shiryar da mutum ila subulis salama zuwa ga hanyoyi na kubuta wal khalasi da kuma shi ma kubutan ne ko kuma ila subul salama zuwa ga hanyoyin samun lafiya aminci wal khalasi da kuma kubuta daga azabar Allah ko kuma halaka kenan ba kowane ilimi in za ka yi karatu za ka nema ba za ka nemi ilimin da zai taimake ka ya shiryar da kai zuwa ga hanyar samun lafiya ko hanyar samun tsira wal khalasi da kuma da za ta kubutar da kai da kuma ilimin da zai kubutar da kai daga shiga mugun yanayi wa la tarjun najata haka wa ma din nan bi ma'ana allazi ai wallazi tarju haka an umarce ka da abin da kake fata kake kauna an najata samun tsira bihi a dalilin sawa shi kan nan kusa shi ne wa shi kan wato nan kusa ba da nisa ba ko ka ce mai gaggawa wato tsirar da za ta zo maka da gaggawa iza a lokacin da mayuska ake shayar da mutane min zaubi daga narkakkiyar arusasi darma ko ko kuma arusasi bullet iza mayuska a lokacin da shine ranar tashin kiyama ake shayar da mutanen banza tun daga mushrikai kafirai fasikai to za a shayar da su min zaubi daga narkake a rosas ita ce darma ga larabcin zamani akan ce ma a rosas a bullet da ake halbi da shi na bindiga haka akan kira darma a rosas wa khuz bil haqqi wa khuz bil haqqi kai riko da gaskiya kai ka ji da jawaba domin ka samu damar ba da amsa tambayoyin da za a yi maka tun a kabari har zuwa kuma a filin kiyama wa fauzan kuma domin ka samu babban rabo yau ranar da yi bin nawasi ake rikon gashin ƙeya kan mutane shi ne wa yi bin nawasi wal akadam za a kamo gashin ƙeya kai da ainihin ƙawahu a haɗe wuri guda sai a ɗaure sai a jefa mutum a cikin jahannama to ranar da za a yi wannan shi ne mali ya ce kai riko da gaskiya duk abin da ba gaskiya a cikinsa ka rabu da shi domin in kai riko da gaskiya to gaskiyar za ta amfane ka yau mai yanfa sadiqina sidiquhum to wannan ranar gaskiya za ta amfane ka ka an ce annawas shine gashin da yake ƙarshen kai nan shi ake kira annawas jam'u nasiya walaysa yunalu afu wallahi ba a samun rangwamen Allah illa bi itimamil fara'idi sai fa in bawa ya cika farillan da Allah ya wajabta masa amma kai farillai ma baka samu ka tsayar ba ka kiyaye to ina magana samun balala ina magana samun tsira sai ka cika farillai an samu ba matsala irin su as-salawatul khams sawm ramadan zakka in Allah ya baka dukiya aikin hajjin Allah ya hore ma da sauran wajibai daga aƙida da sauransu to sannan ne za ka samu rangwamen Allah wal qisasi da kuma sakayya ramuwa ya zan in ka ci amana wani to aje a yi muku sakayya in ka zagi wani ka ci haƙƙi ne a yi muku sakayya kutiba alaikumul qisas fil qatl to wannan shine ya ce al qisas a nufin sakayya ko ramuwa ko kisasi shine ka ci amanar wannan a zo a auna daidai zaluncin da kai masa sai a rama masa shi kira kisasi amma in kan mutu alhali akwai haƙoƙin wasu a kanka to ko ka tsayar da farillai wannan ba zai sa ka samu rahamar Allah ba kenan abin da ya fi wanda ka sa akwai haƙƙi tsakaninka da shi eh sai ka yi ƙoƙari ku walwale ko walasta tanalu fadlallahi kai ba za ka taɓa samun falalar Allah ba illa sai ta hanyar bi ta tahirun nufus tsalkake rayuka tsalkake rayuka min al-ma'asi daga saban Allah jam'u ma'asiya amma in yanzu kana ta saban Allah kana saban Allah rayuwarka ta lalace da saban Allah to bai da za a yi ka samu falalar Allah wa in tashdud yada in ka daure hannunka bil amri da umarnin da umarni umarnin da Allah ya maka na aikata alkhairi sai ka mai da shi a matsayin yagiya sai ka dauko ta ka daure hannunka da shi ta yadda hannun nan naka ba za ka sashi ko ina ba sai inda Allah ya yi umarni to canji in ka yi haka za ka tsira amma in ka ɗaura hannunka da ya giyar hani abinda Allah ya hana to akwai mi akwai matsala eh shi shi sa sun mutum ya ɗaure hannunsa da ya giya ta umar wa illa in ko ba kai haka ba la ai la tuflih to ba za ka rabauta ba ba za ka samu babban rabo ba kuma famalaka min sayasi wanda zai hana ka daga fadawa azabar Allah famalaka baka da shi sayas ai almani min wasuli min min alwusuli ila azabillah baka da wanda zai hana maka shiga ga azabar Allah shine sayasi ba ka da shi ma'ana dukiyarka ba za ka iya kare ka ba iyayenka ma haka yan uwanka ma haka malamanka ma haka mutanen duniya ma haka sannan wa in tukusir min alkhairati in haka yawaita ayyukan alkhairai tanju to za ka tsira wa in ta'adil in kuma ka juya baya ka ƙi aikata ayyuka alkhairi ka kau da kai shine ta'adil gaba shi ta'adil yakan zo da ma'anar daidaita yakan zo da ma'anar kau da kai to fama bai zamo laka gare ka ba min manasi wanda zai tsamar da kai daga azaba manas wala tahina manas shine wanda zai ganka cikin halaka ya tsamo ka sayasi shi kuma wanda zai ganka za ka fada cikin halaka sai ya kare ka shi ne bambancinsu shi mana su kare ka ka fada cikin azaba sai ya zo ya yi ya kubutar da kai ko ya tsamar da kai daga wannan azaba ko wannan halaka shi kuma sayasi kamin ka shiga azaba din ko halaka din sai ya kokari ya baka kariya to duk ba ka da su wa birri alwalidaini sannan kuma in ka yawaita aiwa in tukusur birri alwalidaini ko min birri alwalidaini atsafi ne akan wa in tukusur min alkhairat haka in ka yawaita kyautatawa iyaye bi kulli rufqin tare da dukkanin tausasa musu wajudin kuma kai yawaita yawan kyauta bi ta'ami da bada abinci wal qimasi da kuma riguna jam'u qamis dama yakan zo da alkimas jam'u kamis yakan zo da alkumus alkumus jam'u kamis wato sutura kenan kai taraba sutura da abinci wa islahil umuri haka in ka yawaita gyara al'amurra wa ƙaunar sirikin da magana ta gaskiya wa nushin da yawan nasiha lil adani ga waɗanda an makusanta gare ka jam'u adana adana shi ne makusanci an gane ko yawa kamar yadda ya faɗa gulibatun rom fi adana al'ar wannan jam'i ne kana son kai jam'i sai ka ce al'adani makusanta eh wal aqasi shi kuma da manisanta jam'u aqasa waje a rajulun min aqsal madina kaga aqsa to in kana son kai jami sai ka ce al-aqasi eh jama'a mani santa to in za ka yi nasiha ka yi nasiha ga waɗanda a kusa zai iya ɗauka tun daga 'yan uwa makwabta sannan kuma da waɗanda ma an nesa gare ka ta fuskan zama da kuma ta fuskar 'yan uwantaka sai حرف الضاد كو يتي واصل الحزم اصل نيه اصل نيه ko kace hanzari an ce alhazmu shine himma an fahimta ka himmantu da to shine alhazmu saboda haka duk abin da ka kulla ga zuciyarka kuma ka shirya aikata shi to ana kiransa hazmu to asalin ƙarfin niyya an tabaha ka waye gari shine tabaha anan ka waye gari wa tumsiya sannan ka maraita faqalbuka zuciyarka nadimun tana mai nadama min kulli madi daga duk wani zunubi ko wani lokaci da ya gabata wanda ya kamata shi kai kaza ba kai ba wannan shine tushen himma amma kai duk abin da ya wuce ba ruwanka da shi to wanda ya nuna ba himma tare da ahammul amri mafi mahimmancin al'amari an taku ka kasance an takuna ne sai aka shafe wawon da nunin saboda darurar wazani an taku ka kasance kullahinin ko a kowane lokaci wa rabbuka alhali ubangijinka anka akanka rabi yana mai yarda gare ka fil halati ga dukkanin halolinka mana ba wani yanayi da za a ce gashi Allah yana fushi da kai to wannan shine mafi mahimmancin al'amari mana kowane hali da kake ciki to ubangijin ka yana mai yarda da kai wa anta ataba haka kuma ka kasance mai musanyawa bi takhaliqi saboda cakuduwarka da zunubi rushidan shari'a mana idan ka zamo mai cakuduwa da ayyukan sabon Allah to ka tattara su ka miƙa su sai a baka shari'a sai ta zama madadin sabon Allah kaga wannan shi ma yana da muhimmanci ba wanda zai ba da hurhurin shari'a a bashi zunubi ba a to ka gani shine wa anta asaba ka musanya bi takhalidi da sabon Allah rushidan sai a baka shari'a madadin sa to in kai haka satafarahu zaka yi da sanu zaka yi farin ciki yau ranar da idha'afil qirabi za a ninnin kaladar rance ko rance shine manzon lazi yaqridu Allah qardan hasan aga fa yudha'ifuhu lahu mazafin gaskiyara to wannan shi ne to wannan ranar ranar da za a ninninka ba su sukan da ka bai wa Allah an kira shi ba shi saboda za a musanya ma da wani abu amma ba don abin da kai ya yi daidai da abin da za a baka ba alaika ukhayya alaika ina horonka ukhayya ya kai dan karamin dan uwana tasgiri ne na akhi ukhayya ya kai dan karamin dan uwana sai aka shafe yawon nida alaika ya ukhayya anta ataba ka musanya bata rushidan ta zamo shirya ka musanya saban Allah ya zamo aikin kware ka musanya ƙarya ta zamo shirya gaskiya domin fa'in rushida ita shirya min khairi tiyadi tana daga cikin mafi alkhairan abin da ake musanya mugun aiki da ita al-ihtiyab shine al-istibdal musanya abu wada an kallazi kuma ka bar anka daga gare ka allazi wannan da yuguwi yake batar da kai duk abin da ka san yana batar da kai to ka bar shi wayurdi kuma ya halaka ka likai saboda la tushbihan karka yi kama da bakarar riyadi shanun hadamu shanun da ke kiyo cikin hadamu su ne waɗanda su kullum wuri guda suke sannan duk abin da suke so suna samu in gani su ake kira al'an'am wanda su ba fita suke yi daji suna yawo su samu abinci ba su an killace su wuri na ni'ima kamar fadama haka dausayi duk wani abu da suke bukata ana kawo musu to za ka ga cikin dabbobi sun fi sauran dabbobi wauta sannan sun fi sauran dabbobi a rashin kuzari saboda su ni'ima ta yi musu yawa babu wata wahala a kansu shi yasa Allah yake sufanta kafirai da su balhum kala na'am to shi ne ba za ka ga Allah bai sufanta su da dabbobin daji ba saboda dabba kamar in ka jera ka so rago kasuwa ka kawo gida kana kiyon su kana ta ba shi abinci kana ta ba shi abinci to za ka ga lokacin da ka zo za ka yanka shi ko damuwa bai ko yuka gare ka ya gani gare ka inda ka saba ba shi abinci ka tunkare shi za ka ga bai gudu sabanin dabbobin daji in sun ganka ba ko ba makami za su gudu to shi ne ce karka yi kama da su mutumin da abin da zai cutar da shi bai masan shi ba kawai misali irin ainihin shanu bakarar riyad kamar shanun fadamu da'id duniya gabar duniya mawaddatuha kaga son duniya halakun halaka ne ba riba a cikin son duniya wayurisu kuma yana gadar da dula huznin bakin ciki mai tsawo warte madi da kuma zafin zuciya duk wanda ka son duniya to ba zai rabu da waɗannan abubuwa ba kullum cikin bakin ciki yake ya rasa kaza ya rasa kaza ya rasa kaza shine huzun eh bakin cikin abinda ka rasa ko kan ba baka samu ba warte madi shine zafin zuciya kaza ya bata marewa ne ya yi malayi kaza da kaza da sauransu wa khuz bil layli hazzan nafsi wa khuz kariki hazzan nafsi rabon rayuwa bil layli ta hanyar tsayuwa cikin dare da ibada watturud ka kore humumar dahari bakin ciki ko damuwar zamani kaka kuskura wai damuwar zamani ta halaka ka hatta jayo mahawan jini a cewa ka mutu au faqadal bayani sannan ka kore damuwa ta rashin kuɗi shine albayad shine wazahabu shine zinari saboda idan ka samu rayuwa ka tunda ban samu kuɗi ba zan shiga damuwa to sai ka samu matsala to shine waturud humumar dahari ka kore damuwar zamani damuwoyin zamani au faqadal bayadi ko rashin zinari wanda yake fari shine kudi da'i tahawima ka kaurace ma bacci fi laila a cikin dare shine at-tahawim ka bar bacci a cikin dare wa sharri ka kore mahbubal gimadi son rintse idanu anil ainihi daga idanunka na naka barbaci ba mahabubi ba ne mahabuba ne maf'ulun bihi ne na wa sharri ka kore mahabubal gimadi son algimadi rintse idanu anil ainihi daga idanu idanu guda biyu to wannan shi ne za ka samu rabo amma in zan kai kullum ba abin da kake so sai runtsa idanu a kwanta to ina magana samun rahamar Allah sai ce fa inna da gafilina domin rabkanannu zawit tawani ma'abuci jinkiri game da aikata aikin alkhairi duk sanda aikin alkhairi yau sai kai sun ce zamu yi zamu amma ba sa yi to misaluhum misalin su in ka kwatanta su a ba'iru kamar raƙumma ne fil iradi a cikin sunkurmin daji to ba su da bambanci da irin wani kamar wani garge ne na raƙo mai jam'u ba ire da suka taru a cikin sunkurmin daji ba su san ina za su je ba to shine misalin rafkanannu fa innal la'ibina su kuma ma'abuta haƙiƙa ma'abuta wasa su kawai da safiya ta waye wasanni ɗaya a gabansu to zauli gabawa waɗannan ma'abuta wauta ne to in ba wauta ba mi zai saka ƙare lokutan ka gaba ɗaya wajen wasanni sai wauta to su kuma na za'iru wayanda an makamantansu lil baha'imi kamar dabbobi ne irin su awaki tubaki filge ya bai su ma da suke yawo a cikin sunkurmin daji da shi ne misalin su za ga ko'ina faɗawa su da icin da adda kaya da wanda bai da kaya da rami da dutse da ko'ina to haka suke su ma haka suke habin nan hagamniya san ina za su je ba to shi ne misalin su to sai harful aini ya ce likulli tafarrukin duniya jima'u likulli tafarrukin duniya dukkanin wata rabuwa ta duniya ijtima'u to sai ka samu wata rana akwai haduwa in dai ba a mutu ba in dai nan duniya na kan rabu da mutum to akwai ne ta rana akwai haduwa sai dai an lalaba an ce ɗaya daga cikin ku wani ya mutu ko ku duka kun mutu amma in dai kuna raye to akwai haduwa shi yasa za a ga mutum ya rabu da mutum can wani lokaci kuma sai ka sun sake haduwa ko rabuwa ta fada ko rabuwa ta tafiya sai ka ga an ne an sake haduwa ya ce kai walau kadat ko da rabuwan nan ta kasance mu fara katal misali rabuwa ce ta fada da takobi in dai ba a mutu ba sai ka ɗauko takobi kamar yadda ake yi a wasu ƙabilu ko wasu yin faɗa ya tashi wanga ya ɗauko yuƙa wanga ya ɗauko makami amma wata rana sai ka gansu zaune suna hira duniya kenan kayan wani abu shi ne almisa'a faɗa da yaƙi da takobi sai ce wa halman mata shin yanzu duk wanda ya mutu na riju muna ƙauna an na rahu mu sake ganinsa mutum ne a ce ya mutu yanzu kai kana fata a ce ka sake gani ne a nan duniya ya sake dawowa ba a fatan ya dawo saboda ko ka yi fata aikin banza ne ba zai ne ba zai dawo kuma ka san da ya dawo akwai matsala ko da ya dawo din ba ka ma iya mu'amala da shi ko da babanka ne aka ce kai akwai matsala to ya ce wa ma ba'adal manuni babu abin da bayan mutuwa wa ma ministima'i babu wata haɗuwa ba'adal manuni bayan mutuwa ka taɓa ji an ce wai wani da ya mutu ya sake dawowa ya haɗu da wani ba babu wannan in ka ji haɗuwa to a duniya ne a rayuwar duniya ne ko ba a mutu ba sai ce ita mutuwa firaƙun rabuwa ce fasilun mai rarrabewa tsakanin masoya ko waɗanda suke tare wanawan ita mutuwa wata irin tafiya ce shatunun mai nisa wanda mutum ba zai iya dawowa ba wa haihatan liƙa haɗuwa ta nisanta ba'adal ƙina'i bayan an lubi mutum da likafani a ce mutum ya mutu an sai likafani bayan an yi masa wanka an lullube shi an turbaɗa ƙasa an tona ƙasa an saka shi a ciki kuma a ce wai an haɗu wannan haɗuwa ta nisanta ba zai yi ba shi ne alƙaina abinda za a lullube jiki da shi ala saurara innal manuna haƙiƙa tabbas mutuwa laha khutubu tana da wasu al'amura masu girma akwai tashin hankali akwai firgici akwai razani wa shugulun kuma mutuwa tana da shagali tana da shagalin da zai iya shagaltar da mai ita wanda wannan shagalin layu labbisu ko kuma ita mutuwar layu labbisu ba ta jinkirta ma mutum lil wada'i don ya samu ya yi ban kwana da yan uwansa eh saboda haka duk wanda zai mutu to sai ya mutu alhali akwai waɗanda yana son ya yi wata magana da su bai samu ya yi akwai waɗanda yana son a ce ya haɗu da su amma bai samu ya haɗu da su ba saboda mutuwa ba ta jinkirta masa saɓanin in tafiya ne za ka yi ka dinga biyar yan uwa to wani ina ban kwana zan yi tafiya to ita mutuwa ba ta da wannan wa kullu ukhuwatin mala ce dukkanin wata yan uwantaka ko ta haihuwa ce ko ta ko ta menene to labudda babu makawa yauman wata rana ya dullo ka su yan uwan nan za su miƙa ka ila aidi abdubai zuwa ga hannayen kuraye waɗanda suke farare ma'ana balaga ce ma'ana dukkanin wasu 'yan uwa da kake sakama da su to wata rana za su ɗauke ka da hannunsu sai su kai ka daji can inda kuraye ke rayuwa su yi ne su aji ai wasu gawakin ma dabbobi ke canye can da da yake akwai dabbobi na daji haka sai ka ji an ce an ga an ga kura a makabarta tana tonon kabari an ga kwaro kaza yana tonon kabari har yanzu yankunan da yake akwai irin waɗannan dabbobin za ka ga cin gawawaki suke yi dabbobi da zarar an rufe gawa sabuwa sai ka gaɗe da daddare sun zo sun tona kabari to ina yan wata ka take abdiba jam'u dab adab shine farakura sannan wa ahbabin dukkanin wasu yan masoya wata rana dai za su yi watsi da soyayyan nan su ɗauke ka sai su miƙa ka can wa azwaji da mata in mata nawa ka tara kana mutuwa shikenan yanzu mararraba suke nema da kai wa alin da ya'ya ya ce kuma wa in tsalar wisal ko da ko saduwarka da kai da su ta yi tsawo kila a ce an yi shekaru a ƙaddara ɗari ne to ilan ke tsaye babu makawa wata rana dai sai an samu yankewa tsakaninka da su kai fa inna mata a duniya na fa inna tabbas mata a duniya na daɗin duniyan mu kalilun kaɗan ne na haka Allah ya sifanta shi saboda ƙarewa yake duk abin da yake ƙarewa ko kaɗan ne ko ba ga wani wa majan nasu su ko mutane sun garwaya fi hubbil kisa'i wajen son abinci da ke cikin akusa jam'u qas'atin wal qas'a shine akushi yanzu ba a samu akushi ko to can da shi suke cin abinci duk wani babban mutum ko sarki ko babban malami ko wani bai babban mukami tun za a sami abinci cikin akushi ake sa masa abinci to yanzu kuma yanayi ya canza shi yasa ya amfani da shi alkisar jam'u kas'atin wal kas'a shi da duk wani kwano da za a saka abinci mai kyau a ciki to amma mutane sun garwaya almuhimmi shine wajen son cin abinci mai daɗi a ci kaza a ci nama a ci kaza a ci kaza sai ce duka wannan kuma yana cikin daɗin duniya sai ce kalilun shi daɗin duniya ɗan kaɗan ne naf'uhu amfaninsa kalilun naf'uhu kalilun daɗin duniya amfaninsa kaɗan ne lilwajidihi ga ma waɗanda sun ga same shi shi wanda bai samu ba a ma magana eh to ka gani kuma ya ce ai ya ce alƙalilu duk abin da yake duk daɗin da yake kaɗan wa mayu jidi wannan ai baya isa minal mata'i daga cikin kayan jin daɗi duk wani jin daɗi in dai kaɗan ne na ba zai wadatar ba ko zai wadatar ba zai wadatar ba daɗi wanda yake wadatarwa shine mai yawa shine daɗin aljanna wanda baya yankewa wa sara qaliluha kuma daɗin duniya kaɗan ɗin nan da muke magana ya zamo harijan samun sama sai da kunci sai ka shiga kunci kaɗan ɗin ma kamin ka same shi shi daɗin duniya sai ga wasu saboda su samu duniyar sai an yi kashe-kashe an yi tsafe-tsafe an yi wa'ayi-wa'ayi wasu ba sai a rasa rayuka asiran kuma ga shi da wahala samu bayan ga kunci sannan kuma ga wahala duniyan ma hake ne kai waka da ya hutu daɗin duniyan ma ya yi kusa ya kubuce ma mai shi illa bil ƙara'i sai ta fuskar bugu da sanda wannan balaga ce akan kinaya ce akan wahala ma'ana sai ta fuskar wahala alkara shine a ɗauki abu a buga da sanda ko a ɗan ƙwanƙwasa wani abu haka to haka daɗin duniya ya yi dab yake da ya kubuce ma mai shi shine ce illa bil qara'i sai ta fuskar bugu da sanda ma'ana in sai ta fuskar sai an wahala da gaske amma kana sakaci da abin da ka samu wucewa zai sai cewa maskaduhu shi daɗin duniya wurin da yake zaune kuma can ne za ka je wurin ka samo shi to arinun ya yi kama da matattarar dabbobin daji irin su kuraye irin su damisa irin su macizai irin su giwaye shine arinin shine ma'awar zai'ab suka ce wa babai a wal'asad an gani kama a ce gida ne na dabbobi na daji nan suke taruwa su yi abubuwa sannan kuma ga itace zagaye da wurin to sai a kaddara duk arzikin duniya can yake kuma can ake son kowa ya je ya samu nashi ka je ka ratsa wa'annan dabbobin da kuraye da zakoki da damusa da macizai sai ka je ka nemo abincin da za ka ci da abin da za ka sai sutura da abin da za ka gina gida da abin da za ka sai duk abin da kake bukata wanda duna kaifin yana koma bayan matattarar zaki ma'ana yana sama ga gidan zaki hais shi kuma shine inda zaki ke bacci ma'ana shi ari to sama yake ta fuskar kunci da wahalar isa ga gidan da zaki ke kwana gara a ce kaje gidan da zaki ke kwana da a ce kaje are so da shi are dabba ce ta daji kowace irin dabba mai mugunta kana iya samunta a wurin sannan kuma ga itace kaga ya fi wahala sama da a ce ka je gidan da zaki ne kawai za ka sama kuma shi ba itace a cikinsa ya ce to bayan haka kuma shi daɗin duniyan bai taƙaita akan haka ba talabbasa kuma sai ya je ya sarkahe baina an yabi sibai tsakankanin haƙoran dabbobin bayan ka keta gidan nasu kuma za ka je ka yi faɗa da su ka tale haƙoransu ka zaƙulo abin da kake son ka zaƙulo sannan ka zo in ka fito lafiya loto da shi ne za ka ci abinci da shi za ka yi na gida da shi za ka yi komai to wasu sun ce wannan balaga ce yake sun yi wato yana sun ya kamanta mawadatan duniya da zakoki irin yadda a duniya za ka gaba kowa ne ya tara daɗin duniya ba wasu ɗaiɗaiku ne cikin al'umma to in har kana son ka samu wannan alherin nasu to sai ka wahala ko dai ka yi musu hidima ko ka yi musu lebarci kuma tare ga haɗari ciki sai an wulaƙantar da kai an ƙaskanta ka an zage ka an aibanta ka kamin ka yi ne ka samu abin hannunsu kamar yadda wayannan zakokin dabbobin idan suka farauta nama suna ci kace za ka zo ka ratsa suka shiga gidansu ka watse su ka an shi wannan naman ka zo kai kuma ka ci kaga akwai ne akwai wahala to wannan shine abin da yake son ka gane ba wanda zai iya ɗauko abi ne ya baka haka kawai sidan sai kaya mai bauta sai kaya mai hidima to haka rayuwar duniya take wasu kuma suka ce a'a yana dai sun kawai ya ainihin kamanta yadda daɗin duniya yake da wahalan nema da ƙasƙanci da takurawa da irin abin da yake hannaye ko ga haƙoran zakokin daji kuma ka zo ka ce shi kake nema kaga akwai matsala ko dai a rasa ka kai ma ka zamo nama in kuma Allah ya ma jarunta to sai ka yaƙe su sai ka kashe su wanda wannan shi ke da wahala to Allah ya sawaka tunan za mu tsaya sai wani darasi sai mu tashi harful gaini سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله